وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو منا شدا غواتم بيو watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a wanda ya zo daidai da uku ga watan tara a gregorian kalanda a dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasadinmu na arba'in da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallahu ma'anaha shurutuha nawaqiduha وفضائلها لتاف فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da annaqidun rabi' abin da ke warware kalmar shahada nan ba na hudu yau kuma za mu tashi kan annaqidul khamis abin da ke warware kalmar shahada na biyar abin da ke warware kalmar shahada na biyar shine man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul walau amila bihi faqad kafara mutumin da dai ya kyamaci ko yake fushi da abinda ko ɗaya daga cikin abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na shari'ar Allah to ko ya yi aiki da wannan abun shi kafiri ne an gane maganar da kyau ko? haka kawai sai ka ji ba ka son sallah ka tsani sallah ba ka kaunar sallah amma fa kana zuwa masallaci ana yi da kai wallahi kai kafiri ne ko kana yin ta haka kawai ka ji bai kamata a ce ana sa mata suna sa hijabi ba nan abun akwai takura a ciki akwai kuntatawa ni ba na son wannan abun wallahi kana jin haka a ranka ko da matarka tana sakawa kai kafiri ne an gane maganar da kyau ku kyamar wani abu da ƙin wani abu na shari'ar Allah ko ka yi aiki da abin in dai zuciyarka tana kyamar abin to kafirci ne jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku azumin ramadana ne he kaji kai fa baka son azumi kwata-kwata baka kaunar azumi kwata-kwata ba inda hankalinka ke tashi sai an ce ramadan zai kama ba ka so zuciyarka ta tsana azumi wallahi ko kana azumi kai kafiri ne shine walau amila bihi ko kaya aiki da abun matukar zuciyarka ba ta so to fa anta kafirun an gane ko so wannan kenan da haka sai malamai suka ce قال الله تعالى الله يا فدا cikin suratu Muhammad tun daga aya ta takwas zuwa aya ta tara Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru waɗanda suka kafurta fata'asal lahum hallaka ta tabbata gare su shine fata'asal lahum fala ta'asa alal qaumil kafirin ko fata'asal lahum wa adalla a'malahum kuma ayyukansu sun bata sun wargaje sun lalace sun tarwatse sun wargaje me yasa haka ta same su sai Allah ce zalika bi annahum karihu ma anzalallahu abin da yasa ayyukansu suka lalace abin da yasa suka hallaka abin da yasa tabewa ta same su saboda sun kyamaci abin da Allah ya saukar ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله باسا سو باسا كونر أبن الله يسوكر ko dai ya zama ba sa kaunar alkur'ani ko ya zama ba sa kaunar taura ko injila ko zabura ko kuma a'a ɗaya daga cikin shari'o'in Allah sallah ce ba sa so azumi ne ba sa so hajji ne ba sa so zakka ce ba sa so duk abin da ba sa so daga cikin shari'ar Allah to wannan ya tarwatsa musu aiki ya lalata musu aiki to wannan ga kafirai kenan to haka kai ma musulmi in aka wayi gari akwai wata dokar Allah da baka kaunarta kana kyamatta to wannan kai tsaye ya kafurtar da mutum jama'a jama'a ana fahimtar magana da kyau ko shine ke cewa zalika bi annahum karihu ma anzala Allah abin da ya jawo musu wannan taɓewa da abin da ya jawo musu wannan hallaka da abin da ya jawo musu ɓacewar ayyukansu da tarwatsewar ayyukansu karihu ma anzalallah sun kyamaci sun yi fushi da sun ƙi yarda sun ƙi amincewa da abin da Allah ya saukar sai Allah ya ce fa ahbata a'malahum dan haka sai Allah ya rusa aikinsu gaba daya min ahbata yahbitu ihbatan an gane magana da kyau ko rusa abu da wargaza shi da lalata shi da tarwatsa shi gaba daya Allah ya yi wannan ya zo a cikin suratul Muhammad aya ta takwas zuwa aya ta tara wa qala subhanahu Allah ya sake faɗa dai cikin suratul Muhammad din tun daga aya ta 25 har zuwa aya ta 20 da ainihin wato a bakwai a aya ta 28 Allah ya ce innal ladhina irtaddu ala adbarihim lalle waɗanda suka yi ridda suka koma da baya suka bar addinin Allah min ba'ad ma ta bayyana lahumul huda bayan shiriya ta riga da ta bayyana gare su ina fata ana fahimtar magana shiriya ta bayyana gare su amma sai suka me sai suka wargazar da ita suka watsar da ita suka yi ridda suka bar wannan shiriya din shine yace wa man yushaqiqir rasula a can ma yace min ba'adi ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kasirin كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات an gane wanda ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahul huda bayan ku da farko shari'a ta riga ta zo mishi ya gane annabin nan shine annabin da ya kamata a bi shine wanda ya kamata a aiki da dokar shi shi ya kamata a aiki da shari'ar shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba Allah ya ce nuwallihi ma tawalla kaga wannan yana so fa ya jibinta wa kansa wani bala'i ne to za mu jibinta masa abin da ya nemi jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam kuma daga ƙarshe za mu sadar da hi da wutar jahannama Allah ya ce wa sa'ad masira tir da shimfiɗi idan ta zamanto wutar jahannama a can ya ce wa man yaftagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wa man yaftagi wanda ya nemi ya nemi ya bi ghairar islam abin da ba na musulunci ba dinan yana so yi addini da abin da ba addinin Allah ba falan yi kubala minhu ya sani wallahi diyan da wannan abin yake da kyau da kawa to Allah ba zai karbi wannan abin ba falan yi kubala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirina kuma a gobe kiyama yana daga cikin tababbu sai Allah ya ce kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim ta ya za a yi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mutanen da da sun yi imani amma daga ba suka kafurci wa shahidu annar rasula haqqun kuma sun yarda lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinatu kuma hujjoji da dalilai sun zo musu akan haka amma daga baya suka wance kalar suka watsar ta ya za a yi waɗannan su hau kan shirya ba yadda za a yi su hau ina fata an fahimta إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أولئك لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ماذا سبيلا الله يشير يدهم don haka yake cewa a innal ladhina irtaddu ala adbarihim waɗanda suka yi ridda suka bar addinin Allah min ba'da ma ta bayyana lahumul huda bayan shiriya ta riga ta bayyana gare su sai Allah ya ce ash-shaytanu sawwala lahum ai ash-shaytanu zuyyina lahum a amalahumul qabiha al- wal kufriya an gane maganar da kyau ko shaidan ne ya kawata musu muyagun ayyukansu ya kawata musu kafircinsu suke ganinsa shine daidai akan imani a shaitanu sawwala lahum shaidan shine wanda zuyyina lahum ko zuyyina lahum ya kawata musu ya kwalliyance musu wannan abin na suka gan da kyau alhalin abu ne rushashe lalatacce an gane au shaƙa ko kuma shaidau sahala lahum shaidan ne ya sauwake musu aikin suna ganin sa kamar aiki ne mai kyau alhalin ba mai kyau bane shine ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum kuma shaidan ne wanda ya musu shifta ma'ana ya ainihin wato nuna musu wannan abun abu ne wanda yake mai kyau alhalin ba mai kyau bane na fata an fahimta ai maddalahum shaidan ne ya shimfiɗa musu aikinsu wanda suke miyagu suna ganin su kamar ayyuka ne wanda suke masu kyau sai Allah ce zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah abin da yasa Allah ya musu wannan ya tabbatar da kafirci a tattare da su ya tabbatar da ridda da barin addinin Allah tattare da su bi annahum qalu lil ladina karihu saboda sun faɗa ga waɗanda suka kyamaci ma nazzalallahu abinda Allah ya saukar suka ce sanuti ukun fi ba'dil amri waɗanda suka kyamaci abinda Allah ya saukar su ma sai suka biye musu na fata kuna fahimta to biye musu sai ya jawo dama bahaushe ya ce wanda ya biya ya daka rawar wani to shi ma zai rasa turmin daka tashi ko ba haka bane su waɗancan sun kyamaci abin da Allah ya saukar kafirai kenan to kai musulmi me ya haɗa ka da waɗannan ba abin da ya haɗa ka da su to amma sai suka ce sanuɗi ukun fi ba'dil amri za mu bi ku a ɓangaren wasu abubuwa da kuka ce ba ku yadda ba mu ma ba mu yadda da waɗannan abubuwan ba wasu al'amura da kuke kyama mu ma muna kyamasu su jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wallahu ya alam Allah maɗaukakin sarki ya san israrahum wato ikhfa'ahumul qaba'ih yadda suke ɓoye miyagun aƙidu a cikin zukatansu wato idan mutum yana kyamar musulunci a zuci amma yana bayyana shi a fili to billahi la ilaha illa wannan bayyana shi da yake a fili yana kyamarsa a zuci ba zai hayar da shi ba a gobe kiyama Allah yana sanar da saboda shi Allah yana sanar da dukkanin abin da yake cikin zukata gaba ɗaya in ka yaudari ‘yan uwanka musulmi kana tare da su a zahiri amma a ƙarƙashin tantanin maƙwallatan zuciyarka ba ka san su ba ka san addininsu to kaya a banza shi Allahn da ya san ka ya yi ka ya san zuciyarka zai ma hukunci da abin da yake cikinta ba shi kenan ba saboda haka idan ka yaudari muminai to ba za ka yaudari Allah ba yasa ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu sai ce wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uru suna ganin sun yaudari Allah sun yaudari muminai amma fa ba kowa suke yaudara ba face kawunansu saboda mummunan abin da zai biyo baya na sakamakon wannan yaudarar akan wa zai kare a kansu don haka Allah ya ce yi kansu ka yaudara ba su yaudara Allah ba ba su yaudari muminai ba saboda rahin imanin mara imani baya cutar da kai musulmi a matsayinka na mai imani rashin tallafawa addinin Allah ga wanda yake cikin addinin ba ruwan shi da addinin balma yana mar fatan lalacewa da tambadewa wannan baya cutar da kai wanda ka yarda addinin ya ci gaba kuma ka yarda ka taimake shi haka ne ko ba haka ba to to ballantana Allah da ya addinin kuma ya turo wannan addinin doron ƙasa ya ce abu shi sawu da kafa saboda haka shi musulunci da shi addini da shi biyayya ga Allah idan mutum ya yi ba wani yawa ba kansa yawa ba wani yawa ba kansa yawa shi yasa ya ce alaikum anfusakum la yadillu la yadurru man barra man dalla idza la yadurrukum man dalla idza hatadaytum alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaytum Allah ya ce kowa ya ta kan shi ta kai ta kai gobara bera jama'a ma'ana mene ta kai ta kai ba ta kai ta kai irin nan duniya ba a'a ta kai ta kai ta imani ka yi ƙoƙari ka zama mutumin arziki ka zama mutumin kirki ka zama mai imani jama'a an fahimci magana da kyau ku wanda duk ya ɓace akan hanyar Allah ya ƙi yin addinin Allah Allah ya ce kar ya dame ka ni ma ba ruwana da shi kawai kai ɗin kai naka yauwa domin idan ka ce za ka biye wa sai kowa ya gyaru ko to kai ma za ka lalace da haka yi abin da za ka iya ka bar mutane da hayaniyarsu duniya ta lalace ‘yan iska sun yawa a gari oho ba ‘yan iska ba su zama ‘ya'yan guguwa ma jama'a kun fahimci magana amma kai bincike rayuwarka kai ma ɗan iska ne a'a to alhamdulillahi rabbil alamina ko ba haka bane jama'a mutane suna ta kafurcewa Allah suna ta shirka eh matsala ce tabbas amma babbar inda matsala take shine kai ma mushiriki ne eh to akwai matsala a'a ni ba mushiriki bane kai ba mushiriki bane falillahi alhamdu wal minnatu godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya sa wasu suka zama mushrikai kai ka zama mutumin arziki musulmi ko ba haka bane jama'a to shikenan yanzu tunda kai ka tabbatar kai ana Allah ne musulmin kirki ne to abu na biyu da za ka yi ƙoƙari shine waɗanda suke shirkar nan in akwai yadda za ka yi ka taimaka musu gane wannan shirkar ba kyau to taimaka musu wa'azi ne Allah baka yadda za ka yi wa'azi nasiha ne darussa ne ilimi ne ganarwa ne bayani ne duka amma kayi ta yi kayi ta yi sun ƙi shikenan kai sai ka ci gaba da naka kar dai ka yadda a garin sai ka gyara nasu kai ma ka lalace jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko shine la yadurrukum man dalla idza hatadaytum dan haka Allah madaukakin sarki yace a wallahu ya'lamu Allah ya san israrahum ay ikhfa'ahum ikfa'ahum kullu qabihatin yadda suke koyi duk wasu muyagun ayyuka dangane da zukatansu sai Allah yace fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu ya za su tsinci kansu lokacin da mala'iku suka zo za su ɗauki rayukansu yadribu na wujuhahum suna dukan gadon bayansu abinan fusakunsu wa adbarahum da kuma gadon bayansu ka duba kafiri jama'a idan Allah ya zo ɗaukar ran shi ba wai maganar ɗaukar ran kaɗai da zafi ba a'a mala'ikan yana ɗaukar ransa kuma yana mar kutufo jama'a la ilaha illallah tun daga nan duniya Allah maɗaukakin sarki zai sa mala'iku su dinga musu azaba suna dukan gadon bayansu suna marinsu fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu ya za su tsinci kansu in ji Allah ya za su tsinci kawunansu in ji Allah lokacin da mala'iku suka zo za su ɗauki rayukansu yadribuna wujuhahum wa adbara suna dukan fusakun suna gaggaura musu mari wa adbarahum kuma suna ɗima musu dundu a gadon bayansu me yasa za a yi musu haka ya Allah sai Allah ce zalika bi annahum taba'u ma askhata Allah abin da ya jawo haka ta same su saboda sun bi abin da Allah yake kyama yake fushi da shi Allah yana fushi da kafirci su kafirai ne suna kafirci Allah yana fushi da shirka su mushrikai ne suna shirka Allah yana fushi da zalunci su azzalumai ne suna zalunci Allah yana fushi da sabo su masaba Allah ne suna kan gare wa tafarkin Allah abin da ya jawo haka ta same su zalika bi annahum tabau ma askhata Allah abin da ya ja musu haka saboda sun bi abin da Allah ke kyama abin da Allah ke fushi da shi abin da Allah bai so wa karihu ridwanahu kuma duk abin da Allah ya yarda da shi su kuma suna kin wannan abu bala'i ya samu bawa fa jama'a yayin da bawa ya zama haka ba shikenan bala'i ya kan mashi shine muhalli shahidin mu na albughd bi shay'in mimma ja'a bihi rasulu mutun ya kyamaci wani abu da annabi ya zo da shi kuma wallahi jama'a ka zo ka ji wasu maganganu na wasu mutane za a ga wallahi in ma suna yin maganan nan kan jahilci in ma suna yin ta kan ilimi dai to dai wannan magana kuskure ce ka ji mutum yana maganganu akan addinin Allah shi bai san yana fita a addinin Allah ba ne mutum ya hau kujera sai ka zo ka ce masa to mu mun zo ne saboda kai musulmi ne kuma mun san cewa za ka taimake mu sai ta mu wannan kujera fa ba ta musulunci ba ce wannan kujerar ba ta musulunci ba ne ƙarara zai fito ya gaya ma ko kuma ya ce maka ba fa addinin musulunci ne kawo na kan wannan kujerar ba to da ka tambaye ka ce amma ta aka yi ka zo duniya mun ji ba musulunci ya kawo ka ba ya aka yi ka zo duniya shi ma ba musulunci ne kawo ka duniya ba ai musulunci yana da ta cewa a kanka tun kafin a haifi uwarka ma kafin a haife ta ita ma na fata an fahimta har aka aure ta ka fito tun daga nan musulunci yake da ta cewa a kanka har kuma duniya ta nade wallahi jama'a kuna fahimtar magana amma mutum kawai daga ya sha coca cola ta kai mar kalo shikenan kawai sai ce shi shi a daina kawo masa addini ya za a zo ofis ɗinsa nan a zo ana kamar magana addinin musulunci shi in an zo magana ne a yi magana ta ka'idar gwamnati da ka'idar dokar aiki amma maganar a kawo masa addini da Allah a daina da ruwan shi wato a yi masu excuse ka gani wallahi haka ne yi wai ka sai masa excuse mai kamata kai mar sallama ba to kaga waɗannan maganganu jama'a wallahi ana ganin su kamar ba komai ba amma suna iya dattar da mutum suna iya kai mutum zuwa ga kafirci Allah ya shirye da mu Allah ya datar da mu don haka yake cewa fa kaifa ya za su tsinci kansu idza tawaffatuhumul mala'ikatu idan mala'iku suka zo suka ɗaukar rayukansu yadribuna wujuhahum wa adbarahum suka fara ɗima musu dundu suna gaura musu mari Allah ya ce zalika bi annahum tabau ma askhata Allah abin da ya jawo musu haka saboda menene sun kyamaci sun bibiyi kuma sun yarda da abin da Allah ke fushi da yake kyamarsa wa karihu ridwanahu kuma suka yarda da wato suka kyamaci abin da Allah ya yarda da shi sai Allah ya ce fa ahbata a'malahum dan haka sai Allah ya rusa ayyukansu irin su ne Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu dumfara abin da suka aikata na aiki mu mai da kura abin watsarwa aikin tabbas gashi nan amma ba mu karba ba saboda ba su yi kan tauhidi da ikhlasi ba tunda ba su yi akan wannan ba za mu rusa shi gaba daya dan haka malam yace fa min shuruti la ilaha illallah mahabbatuha da haka na daga cikin sharadin wannan kalma ta la ilaha illallah dole ka ji kana son ta a zuciyarka daga zarar ka ji ka kyamaci kalmar la ilaha illallah ka zama kafiri ba a bar kyama ba ce a bar so ce yasa annabi ya dinga faɗin falalarta wanda za mu zo babi na fadailu la ilaha illallah falalar la ilaha illallah alherin la ilaha illallah kima da martabar da ke dankara a cikin la ilaha illallah wa mahabbatu muqtadaha kuma duk abin da la ilaha illallah ta hukunta sai ka ji kana so jama'a kun fahimci magana da kyau ku abinda duk ta hukunta ta kunsa ta hukunta ka ji kana son shi wa mahabbatu ahliha kuma ka ji kana son mutanen la ilaha illallah duk wani musulmi sai ka ji kana kaunar shi jama'a kun fahimci magana da kyau ku ka ji kana kaunar shi kana son shi saboda musulmi ne wal amilina biha kuma ka ji kana son aiki da la ilaha illallah da masu aiki da la ilaha illallah kana son la ilaha illallah kana son abin da la ilaha illallah ta hukunta sannan kana son duk ma'abotan la ilaha illallah ma'ana musulmi musulmi duk inda yake naka ne ko da ku musulmin nan fasikin musulmi ne ko da fasiki ne kar ka yadda ka fifita son shi ma'ana ka fifita son kafiri a kan shi saboda shi wai mutumin banza ne ba ruwanka da kasancewarsa mutumin banza ba za ka gane yana da fa'ida ba sai an buga kogan yaƙi da za a yi kururuwa a ce hayya to za ka ga wannan fa a hifa ina ganin sa wani jigari jigari ko ba haka bane jama'a baka ji bane wai an zo ana faɗa a Jos irin wannan rikici na addini ya tashi wani ya yanko kwana ka san yadda kamanninsu yake sai ana ganin kamar wani wani za a gan shi ga shi dai a fuskarsa kamar ba musulmi kuma wallahi musulmi ne an gane wani ya yanko kwana kawai wasu matasa irin masu gashin nan a kayi ka san an zo irin wannan fagen kuma su suke ba da gudunmawa duk ku da gemunan ku sai ku koma ku laɗe haka ne ko ba haka ba yasa ba a raina musulmi jama'a an gane magana da kyau ku duk da jallabiyoyin ku sai a neme ku a rasa su din kuma su ne za su fito su ce kai wa zai taba mana annabi Muhammadu wallahi Muhammadu ma yake cewa bai ma iya faɗin sunan annabi Muhammad amma sai ce Muhammadu an gane magana da kyau ku musuluncin yana nan a ran shi yana son addinin yana son annabin yana son Qur'ani don haka daga an taba shi to za ka ga yayi kururuwa ya ce billahi lazi ba isa ba to wani shine ya yanko sai kawai wanda mata suka tare kai tsaya tsaya tsaya tsaya daga adda zai buga mishi sai ɗaya ya ce hada ka tada ka tafa ina ga kamar musulmi ne ya ce kai wannan ba musulmi bane aka ce a bashi sai aka ce to in musulmi ne ya karanta mana fatiha sai ce kai fatiha is too common da Allah ya karanta kursiyu kawai da Allah wai fatiha is too common kowa ya iya fatiha jama'a don haka in dai na gaske ne ya kamata ya iya kursiyu in dai musulmin ne na gaskiya don haka ya karanta kursiyu bawan Allah ya karanta kursiyu tiriyan tiriyan har ƙarshe sai kuma ya sake ɗaga adda zai faɗi aka ce ya ya fa ya karanta kursi kuma zaka sa yace to ai ban ji su fi Ibrahima wa Musa bane a wai a cikin dan Allah jama'a me ya hada su fi Ibrahima wa Musa da kursi kaga shi shine bai iya kursiyin ba amma ya iya sara me ya haɗo su hubi Ibrahim wa Musa da kursiyu jama'a sai aka ce to ai kai ne baka iya kursiyun ban haka ne shi ya karanta ta daidai saboda haka ba a kyabar musulmi in dai aka ce mutum musulmi ne ko da fasiki ne ko mutumin banza ne ko yana da wasu ayyuka na sabo ko yana gudar wasu ibada matukar bai kyamaci abin are ba ku gane akwai bambanci tsakanin musulmin da baya zuwa sallah da kuma wanda ya ce shi ya tsani sallah in za a wayi gari kai shekara arba'in kullum sai ka zo masallaci sallar jam'i amma zuciyarka kuma ba ta son me kai kafiri ne amma da za a wayi gari kana kaucewa salloli wata ran ayi wata ran ba a yi ba irin yadda matasan mun nan suke amma kuma zuciyarsa tana son sallah wannan rashin zuwan nasa ba zai mai da shi ne ba kafiri ba kun gane magana ba zai mai da shi kafiri ba sai dai kawai abin da za mu ce a nan shine zai yi wahala kuma a ce kana son wata ibada ya zama kuma baka bata muhimmanci da wahala sai dai rudi irin na shaidan amma da wahala a ce ga wata ibada da kana son ta kuma sannan baka bata muhimmanci baka bata kulawa haka ne ko ba haka ba Allah ya shirye da mu da haka yake cewa ka so ta ka so ma abotanta shi yasa muka ce Allah ya yi wa Najeriya gyaɗar dogo wannan karo jama'a ba yadda mutanen ƙasan nan kafiran ƙasan nan ba su yi ba akan sai ƙasan nan ta koma hannun arna da Allah ya tashi manya-manyan jam'iyyu guda biyu duk sai saka 'yan takarkarinsu musulmi don haka mu ko ta ina ta faɗi baya ne ƙarago kenan ko e ko ta ina ta faɗi baya ne kawai addu'ar mu da ta rage shine Allah ya zaba mana wanda ya fi alheri tsakanin su biyun shine kawai addu'ar mu amma dai ko ta ina ta faɗi baya ne falillahi alhamdu wal minnatu jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko dan haka dole ka so ma abotanta ka so abin nan fa idza lam ya'ti bi hadha bi hadha shart idan musulmi bai zo da wannan sharaɗi ba fa qad naqabahu to ya warware kalmar shahada in dai bai zo da sharaɗin santa da san abin da ta hukunta da san mutananta da san yin aiki da ita ba idan mutum bai zo da wannan sharaɗi ba to wallahi ya warware kalmar shahadarsa wata ammal dan haka malam yace ka kula da kyau ka lura da kyau ka mai da hankali da kyau walau amila bihi ko yayi aiki da wannan abun matukar baya son wannan abun na shari'ar Allah wallahi ko ya aiki da kafiri ne shi an gane na ok lokaci ya ko to eh to bari mu karasa wannan nukta guda biyu sai mu taba takardar kaɗan sai malam ya ce walakinnahu bihi wa huwa lahu mubgidun ma'ana tare da hakan yana kyamar wannan abun ya aikata shi amma yana kyamarsa wa huwa lahu karihun baya son wannan abun fahaza kufrun billahi wallahi wannan kafircewa Allah ne kana yin sallah amma baka son sallah kana yin azumi baka son azumi matarka na sa hijabi amma baka son sa hijabi ka tsani ka ga mace da hijabi zuciyarka tana kuna baka so wallahi kai kafiri ne jama'a kuna fahimtar maganar da kyau fahaza kufrun billah wa hadha naqidun min nawaqid la ilaha illa Allah wannan yana daga cikin abin da ke warware kalmar shahada sai malam yace fa fugudu shay'in mimma jaa bihi rasulu dan haka kyamar ɗaya daga cikin abubuwan da annabi ya zo da hiriddatun sunan wannan abin ne ridda walau amila bihi ko da ya aiki da shi qala ta'ala sai yace Allah ya ƙara faɗa sai ya ɗaura maganarsa da wata aya ya sa wannan aya dai da muka faɗa ɗazu yace zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya kafirtar da su ya danna su cikin azaba saboda sun kyamaci abin da Allah ya saukar da haka sai Allah ya rusa aikinsu wal karahatu al bugudu abin da ake nufi da kyama shine kin abu wa haza riddatun wannan ridda ne walau amila bihi ko bima abghabahu ko da yayi aiki da abin da yake ki din ko kuma yake kyama fa innahu yakfuru yana kafircewa da haka buguduhu fil qalbi kufrun kutufa yadda ma yake kara maimaitawa kyamas abin da yake da kin abin da yake a zuci kafirci ne walau kana ya amalu bihi fi zahiri ko da a zahiri ga yana aikata abu kuna fata kuna fahimtar magana ai ina ga ko da kai wato daskin dari ɗaya ne to aƙalla dai ka fahimci me ake nufi da wannan nukta ko to Allah ya shirye da mu to mu je mu a dama mun ce muna yi muna taɓa wannan a muktasaru tashilil aqidatul islamiyya na Dr. Abdullahi bin Abdulaziz Al-Jibrin Udul Ifta'i wal Ustazi bi kullati tarbiyyati bi jami'atil Malik Su'ud bin Riyadh in ba ku manta ba a mun ɗauko bayanai dangane da abubuwan da suka shafi yadda mutum ke kafurcewa idan mutum ya kafurcewa Allah ko ya zama mushiriki to ga hukunce-hukuncen da suke hawa kansa mun yi magana akan cewa na farko shine Allah ba zai gafarta mishi ba idan ya mutu a kai na ga mun yi magana akan cewa anna sahibahu kharijun anil millatil islamiyya mushriki ya fita daga millar musulunci halalud dami wal mali ko dukiyarsa da jininsa duk sun halatta ko ba haka ba sannan mun yi magana akan cewa anna Allah ta'ala la yaqbalu minal mushriki amalan wa ma amilahu min min a'malin sabiqa takunu haba'an mansura Allah baya karba daga mushriki na wani aiki kuma duk abin da ya aikata Allah zai watsar da shi mun karanta wannan yau za mu tahi ya harumu an yuzawwija al-mushrika al-muslima kama yahrumu an yuzawwija al-muslimu al-mushrika ina ga shi ma wannan mun karanta shi mun karanta wannan namba na biyar zamu tashi idza mata al-mushriku ko idza mata al-mushriku idan mushriki ya mutu fala yughsalu abu na farko shine ba za a yi marwanka ba yasa Abu Talib baban Sayyidina Ali jama'a lokacin da ya rasu da ba musulmi bane na fata kuna fahimtar magana kaga yana matsayin babban annabi Muhammadu ne na fata kuna fahimta amma wallahi haka Sayyidina Ali ya je ya dauke shi ya saka shi a rami annabi bai masa sallah ba bai masa komai ba wani daga cikin kafirai jama'a ya taimaki annabi Muhammad shine Abdul Muttalib annabi ya zo yana kokarin bashi kalmar shahada kafirai suna kokarin bashi kalmar kafirci daga ƙarshe dai me ya faru haka ya mutu akan me akan kafirci annabi ya ji bakin cikin wannan abu abin ya damu manzan Allah har ta kai ga daga ƙarshe babu irin hidimar da annabi bai yi ba akan wannan bawan Allah don ya nema masa sassauci daga gurin Allah in ka ji tsawar da Allah ya dinga yi manzan Allah a kai wala tu salli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa matu wa hum fasiqun Allah ce daga yau karka sake tsayuwa akan ɗaya daga cikinsu ko ka sake zuwa kai sallah akan kabarin ɗaya daga cikinsu domin sun kafirce wa Allah kuma sun mutu suna kafirai saboda haka mushriki jama'a idan ya mutu ba a wanke shi wanka irin yadda ake wa musulmi wala yukfanu kuma ba a masa likafani wala yusalla alaihi kuma ba a mar sallah wala yudfanu fi maqabiril muslimina kuma ba za a binne shi a makabartar musulmi ba sai a nemi wata makabartar su Jacob ko su Jessica sai a kai hitan an gane wa inna ma yuhfaru lahu hufratun ba'idatun anin nas ana samun can gefen gari ne sai a tona masa rami wa yudfana fiha sai a binne shi a ciki li alla yu'dhin nasa bi ra'ihatihi al-kariha malam yace saboda kar ya dinga cutar da mutane da warinsa abin kyama ina fata an fahimta dan haka abu na biyar shine in mutum mushriki ne ba la tajri alaihi ahkamul islam hukunce-hukuncen musulunci da ake yi na wanka likkafani sallah duk ba za a yi marba wanka likkafani sallah biso a makabartar musulmi duk ba za a yi musu wannan ba abu na shida anna dukhulal jannata alaihi haramu anna dukhulal janna alaihi haramu higa aljanna gare shi haramun ne wa huwa mukhalladun fi naril jahannam fi naril jahim zai dawwama a cikin wutar jahim nas'alullaha salamata wal afiya malai yace Allah ya tsare mu daga shiga cikin wutar jahim kama qala ta'ala Allah yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-naru wa ma lizalimin min ansar lalle duk mutumin da ya mutu yana wa Allah shirka to Allah ya haramta masa shiga aljanna mako masa ina ne wutar jahannama Allah yace azzalumai ba su da mai taimakon su a gobe kiyama duk azzalumi ma'ana mushriki to ba zai samu mai taimakonsa na cetonsa a gurin Allah ba da ma kun fahimci maganar da kyau ko waɗannan su ne hukunce-hukunce guda shida wanda mutumin da ba musulmi ba suke gudana a ainihin wato kayansa duk mutumin da ba musulmi ba to waɗannan hukunce-hukunce guda shidan suna gudana a kansa na farko muka ce ba za a gafarta mishi ba na biyu muka ce mutumin da yake shirka ya fita daga addinin musulunci gaba ɗaya na uku muka ce duk ayyukan da ya gaba ɗaya ba za a karɓa ba na hudu muka ce ba za a auren masa da musulma ba kuma musulma ba za ta aure shi ba na fata kuna fahimtar magana na biyar muka ce in ya mutu ba za a mar wanka ba ba za a mar sallah ba ba za a binne shi a makabatar musulmi ba za a yi masa likafani ba na shida lalle higa aljanna a gare shi gaba ɗaya haramun ne na fata an fahimta to waɗannan abubuwa guda shida sati mai zuwa zan yi tambaya kowa sai ya faɗa min su kuma in na tashi nuna ka zan yi na fata an fahimta ka faɗa min menene hukunce hukuncen mushriki me abubuwa guda shida wanda mushiriki in dai mushiriki ne to ba sa gudana a kansa na musulunci sai ka faɗe su duka guda shida kuma na tahi ba zan ce wanda ya sani ya miƙe hannu nuna ka zan yi kyaura kuma na gaba gaban nan in daina ganin ku amma abu amma abu almabahasu fani eh a maimaita saboda a haddace ko an gane magana da kyau ko almabahasu fani bincike na nawa na biyu aqsamu shirkil akbar kashe-kashen shirka babba kashe-kashen shirka babba za mu ji ya ta karkasu yanzu dai mun ji mecece shirka aiko mun ji hukunce-hukuncen wanda yake mushiriki to yanzu za mu ji kuma yaya shirka babba ta kasabtu na fata kuna fahimtar magana sai ce li shirkil akbari salasatu aqsamur ra'isa a ra'is ra'isatun hiya ko a ita shirka babba tana da kashe-kashe guda uku kuma su ne kololuwa ga sunan kabar haka al-ismul awwal kashi na farko ashirku fil rububiyya akwai shirka a cikin ayyukan Allah mutum ya dinga sawa Allah abokin tarayya cikin ayyukansa in aka ce rububiyya ana nufin a amalullahi subhanahu wa ta'ala ko af'alullah tun daga halitta jujjuya halitta da shauransu malamai suka ce tauhidin rububiyya ya kunshi abubuwa guda uku na farko Allah shi ya halitta na biyu Allah shi ya mallaki halitta na uku Allah shi ke jujjuya halitta ma'ana Allah shi ya halitta ba wanda ya taya shi Allah shi ya mallaki halitta ba wanda ke taya Allah juya duniya ma'ana ba a yi tarayya joyin benta wajen mallakar abun ba yanzu wannan masallacin akwai wanda zai zo ya ce nasa ne shi kadai babu ma'ana da ni da kai da kowa duka namu ne ko to shi Allah komai nasa ne shi kadai ba su yi tarayya da wani wajen mallakar wannan abun jama'a kun fahimci magana na farko shi ya halittar shi kadai ba wanda ya taya shi bai nemi taimakon kowa bai nemi agajin kowa ba ba fasahar wani da ya amfani da ita wajen yin duk abin da ka gani a duniyan nan na biyu ba wanda suka haɗa hannu da Allah wajen mallakar wannan abu jama'a kun fahimci magana kamar yadda ni da kai muna iya mallakar abu iri ɗaya mu biyu mu mallaka ko uku to shi Allah komai nasa ne shi kadai na uku ba wanda yake taya Allah juya wannan abun ruwa da kaga yana sauka Allah ne kadai yake shirye yadda zai sauka ba wanda yake taya Allah yadda yake yin ruwan sama tsiro da kaga yana fita ba wanda ke taimakon Allah da agaza masa wajen fitar da menene tsiro ka yadda da wannan na fata ana fahimtar magana azurtawa da talautawa ba wanda yake agazawa Allah wajen me wajen ya azurta wani ko ya talauta wani shi yake talautawa shi kadai shi yake azurtawa shi kadai saboda wannan nema ya sa kake ga wanda baka taɓa tsammanin zai samu arziki ba sai ya samu saboda inda sai an yi shawara da kai za a bashi da da talauci zai mutu jama'a haka ne ko ba haka ba an gane magana da kyau shi yasa sai kaga kafanin mutum kuma sai ya yi kuɗi ba yadda za ka yi wallahi dan da da kai za a yi shawara da ba zai yi ba an gane magana da kyau ko yauwa saboda haka fa'alun laili ma yurid abin da ya ga dama shi yake kuma shi kadai yake ba wanda ke taya shi to sauhidin rububiyya abin da ake so ka kula da shi kenan Allah shi ya halitta shi kadai shi ya mallaki halitta shi kadai shi yake jujjuya halitta shi kadai jama'a an fahimci maganar da kyau ko to shine yace shirka babbar shirka ta kasu kashi uku kashi na farko shine ashirku fi rububiyya mutum ya sa shir wato shirka cikin rububiyya ta ubangiji ma'ana ya dinga tunanin ai wannan duniyar ba Allah ne kadai ya mallake ta ba ai halittun nan ba Allah ne kadai ke jujjuya su ba ai waɗannan ayyukan ba Allah shi kadai ya yi su ba akwai wanda suke taya shi to daga ka fara sa irin waɗannan abubuwan to ka sakawa Allah shirka a cikin rububiyyar shi da ma kuna fahimta wa huwa abinda ake nufi da shirka a cikin rububiyya an ya ja'al li ghairi Allah ta'ala ma'ahu nasiban min al-mulki aw at-tadbir ka gani ko mutum ya sanya wani rabo ga wani na rabo na mulkin Allah ko kuma jujjuyawa awul khalqi ko kuma halitta awul rizqi ko azurtawa al istiqlali ga wani mutum daban ka ce shi ma yana da nasibi a cikin wannan abin da Allah ke yi to daga kayi wannan ka sakawa Allah shirka a cikin menene rububiyarsa bari mu maimaita gurin a shirku fi rububiyya abin da ake nufi da shirka a rububiyya wa huwa an yaj'ala li ghairi llahi kaji ko mutum ya sanya wa wani Allah ta'ala maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ma'ahu cewa tare da shi da Allah nasiban minal mulki wannan mutumin yana da wani rabo na mulkin Allah awi tadbiri ko yana da wani rabo na yadda Allah ke jujjuya mai halitta awil khalqi ko yana da wani rabo na yadda Allah ke ke yin halitta awil riziki ko yana da wani rabo na yadda Allah ke azurta mutane al istiqlali wanda yake wannan rabon ya keɓance shi shi kadai Allah ba ruwansa ba shi da kaso a cikin wannan to wannan shine shirka a cikin rububiyya kun gane maganar da kyau ko da sauran lokaci wa min suwar shirki fi hadal ismi to daga cikin sura na shirka da za mu bayar a wannan ismi shine shirkun nasara alladhina yaquluna nasara su shirkarsa a cikin rububiyya suna cewa inna allaha thalithu thalatha Allah ɗayan alloli uku ne Allah ya ce laƙad kafarar ladina qalu inna Allaha salisu salasa hakika waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai sun zama arna jama'a kun bayyanci maganar da kyau ko wa shirkul majus alqa'ilina bi isnadi hawadisil khairi ila nur su kuma maguzawa shirkarsu a cikin rububiyya shine su sun dingina dukkanin abin da yake na alheri sai suka ce haske ne ke samar da shi kaga sun saka wa Allah shirka cikin rububiyar shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko duk abin da ya shafi alheri to haske shi su shine Allah su a wannan gurin shi yake samar da wannan wa hum in wa hum indahum ila ila al mahmud wa huwa indahum ila al mahmud to su kuma a gurin su wannan Allahn haske da ke samar da alheri to shine al'ilahul mahamudu Allah abin yabo jama'a kun fahimci maganar da ke ko Allah abin yabo saboda shi yake samar da mai alkhairai gare su wa hawadisu sharri ila zulma duk abin kuma da yake faruwa na sharri kuma he suna jingina he zuwa ga Allah menene duhu he su ce duhu shi ke samar da sharri haske ke samar da menene yanzu kaga sun jingina wasu abubuwa zuwa ga wasu abubuwa bawa ba ba Allah ba don haka su allansu na alheri shine haske allansu na sharri shine duhu ta haka a ƙarƙashin wannan sun haɗa Allah da wani a wajen rububiyya ina fata kuna fahimtar magana mu kula tauhidin dama guda uku ne tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifati to yanzu muna magana akan na rububiyya ne ina fata ana fahimtar magana so don haka su majusawa shirka su kenan ta abin da ya shafi wannan malam ya ce sai kuma shirkul qadariya shirkan yan qadariya ku lura ba yan qadiriya ba yan qadariya za mu ji menene aqidarsu yanzu yanzu ba tare da bata lokaci ba allazina yaz'umuna anna al-insana yakhluqu af'alahu su kuma daga cikin shirkar su sun ce dan adam shi ke halittar ayyukan shi da kanshi idan kai tafiya suka ce kai kaga dama kai in kaga dama ba za ka yi ba saboda aikin ka kai kake da ikon kirkiro wa kanka wannan shine shirkar su mu kuma mun sani ba wanda ke bawa dan adam damar me tafiya sai waye sai Allah kuma Allah ya faɗa a cikin aya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku kuma shi ya halicci abin da kuke aikatawa suka ce domin idan an ce dan adam Allah ne ke halitta mishi ayyukan shi to ai Allah baya halitta sharri to me yasa dan adam yake yin sharri shi Allah yana son alheri ne kawai to dan me yasa dan adam yake sharri a'a to ai dama idan Allah ya rubuta shi dan wuta ne ko to ko da an har rubuta masa alkhairi da sharri ta ina zai garkata ta sharri saboda ba dan arziki bane tun fil azal din shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka suka ce dan adam ke halitta wa kansa ayyukan shi to wannan shirka ce amma ta rububiyya domin sun danganta ayyukan wani zuwa ga kansa maimakon su danganta zuwa ga Allah mahalicin shi to abu na uku sai shirku kathirin min gulata sufiya shine shirkar a da yawa daga cikin masu go huce gona da iri cikin sufaye ina duba wani littafi ne ɗazu na taho da shi ina duba shi Dr. Jamilu Zainu ya rubuta shi sunansa as-sufiyatu fi dawil kitabi was sunna sufaye a cikin hasken qur'ani da sunna malam in kana karanta littafin nan ka dinga salati kenan Dr. Jamilu Zainu ya rubuta littafin littafi ne kwata kwatansa bai wuce kaurin wannan abun nan envelope din envelope din ba ba shi da wani yawa amma ya zuba karatu ba dan kadan ba a ciki saboda haka za ka ji maganganu na shirka a gurin gulatu sufiya abin da ya sa malam yace gulatu sufiya saboda akwai sufaye na sunnar annabi muhammadu kuma wanda su dai sun ci sunan sufaye ne amma da aƙidinsu da ayyukansu dukansu ba na sufaye ba ne jama'a kun fahimci magana da ke ku sirin su ibrahimu ibnu adham wanda yake cewa mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunnati فمن لم يحفظ الكتاب ولا السنة فلا يقربن مذهبنا yake cewa mu mazhabar mu ta sufancin mu mu na mu sufancin an dabaibaye da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ba zai kula mana da qur'ani da hadisi ba to kar ya dai ce yi sufi ne dan iskan sufi ne ba na arziki bane na fata an fahimci magana yace dan haka in dai kai sufi ne na gaskiya to mazhabar ka shine qur'ani sunnar manzon Allah to kaga wannan ai mu ma mazhabar mu kenan ai ko ko ba haka bane jama'a yace amma in ba haka ba to kai mutumin banza ne karka yadda ka danganta kanka zuwa gare mu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to su gulata sufiya wanda suka wuce gona da iri wajen sufanci maganganun su ba su da kyau bari ka ji yace shirku kathirin min gulata sufiya war rafida min ibad min ubadil qubur da kuma rafidawa yan shi'a daga cikin masu bautawa kaburbura alladhina ya'taqiduna anna arwahal amwat wanda daga cikin aƙidarsu shine rayukan matattu ta tasarrafu ba'dal mauti tana sarrafa kanta bayan ta mutu yasa zaka ga masu irin wannan aƙidar da wannan tunanin ga sunan a kudancin ƙasar nan zaka ga gawa ce za ta mutu amma da kanta za ta kai kanta kabari gawa ce ya mutu da gaske ya mutu ba maganan wasa ba ya mutu amma shi zai wa kansa wanka ya kintsa kansa ya nannada kansa ya buɗe akwati ya shiga kuma ya ɗago akwatin yana ɗingis ɗingis ɗingis da ita ana bin sa ana mar kiɗa ana masa washe har cikin makabarta an tona rami ya je ya shiga ciki su mai da ƙasa ko kuma ya nannada kansa da likkafanin da komai komai yana rufe a ga ya taso yana ɗingisawa yana ɗingisawa har ya isa makabarta saboda tsabar kafirci malam da tsafi to su ma daga cikin aƙidarsu suna cewa arwah wato rayukan matattu suna sarrafa kansu suna iya fitowa su yi abubuwan da suke bukata kamar yadda mu rayayyu muke da ainihin wato wannan wanda wannan aƙidar banza ce jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko don haka fataqabil hajat suna biyan bukatun mutane waɗannan rayuka din don haka suna daga cikin wannan yasa suke roƙon shehunai suke roƙon kutubai suke roƙon manya-manyan malamai cewa su biya musu bukata saboda aƙidar su shine duk mutumin da ya mutu toransa na iya biyan bukatar wanda ya mutu wa tafrujul kurbat ko tufarrijul abin nan kurbat tana ainihin wato yaye wa mutane bakin ciki aw ya'taqiduna anna ba'd mashayikhihim yatasarrafu fil kauni ko kuma ka ji mutum ɗaya daga cikin su yana cewa ai shehun su wane yana da iko da duniya ba ku ji ba ɗaya daga cikin waƙarsu suna cewa ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri ka ji fa ba dan kunyar sarkinsa ba Allah kenan ya sawo aljanna gaba matsayinsa ya kai ya taso aljanna aljanna fa ya taso ta gaba mu shige ta a nan ba fargaba a kawo ta nan duk abu ɗaya ce kowa ku shiga ina yan midiya ina kwamanda ina baba ibrahim duk ku shiga na fata an fahimta ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba sai ce dan girman abdulkadiri abin da ya sa ya samu wannan matsayin saboda hima biyan abdulkadiri ne ba ma shi abdulkadir ba ma abdulkadir bane shi kawai saboda girman abdul ya ci albarkacin abdulkadir ne to shine yace suna da tasarrufi a cikin abin da ya shafi duniya da lahira za su iya sarrafa abin da ya shafi duniya da lahira ga baki daya an gane au ya ghisu man istaghatha bihi ko kuma yughisu man istaghatha bihi ya taimaki duk wanda ya nemi taimakon shi ya agaji duk wanda ya nemi agajinsa ba Allah ce istastaghithuna rabbakum ba fastajaba lakum ku tuna lokacin da kuka nemi gudunmawa da agaji da taimakon ubangijinku kuma Allah ya taimaka muku to su shi yasa kake ji suke cewa suke cewa gausi gausi min ghafa yaghithu gausan dan saboda na ji wasu ahlus sunna su ma suna ara waɗannan kalmomin suna amfani da su idan ka ji sufaye da manya-manyan 'yan bid'a sun ce ma gausi to suna nufin mutumin da yana da ikon ya taimaki bayi kamar yadda Allah ke taimakon bayi istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum to haka kuma anan gausi yana nufin mai taimakon mutane mai yi musu abin da suke bukata yadda Allah ke yi wannan shirka ce jama'a ko ba shirka ba ce shirka ce an gane magana da kyau ko to shine yake ta au yaghisu man istaghatha bihi ko kuma ya agaji ya tallafi ya taimaki wanda ya nemi taimakonsa walau ma'a menene ghaibatihi anhu ko da kwa baya kusa da shi ko da baya nan kana yana Senegal abun ne in ka daga hannu kace ya gai ya gausi ya gausi sai ce je ka an biya ma bukatar ka yana kabari fa a Senegal shi kai kana nan Najeriya tukari Allah ya sauwaje saboda haka za mu ga tashi na hudu daga cikin wato al-istiqsamu bin nujum abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada wanda muka tantaban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana hada huwa ma indana wa billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ogos yana ruwa ba ai mun tattauna wannan maganar sati da ya wuce cewa a watan August ake ruwa in ba watan August ba a abun nan kaza kaza wannan duk kalmomi ne wanda akwai hatsari a cikin su gaskiya